ko na tambayi ba ta yin maganin inda mu bai bai rubi ta'ala rabban wato wannan biyarwa ne duka rubi da faɗar kafirai suka ce inna aliha tawam wai guma kansu da sauran inda mu za ta ceto a wajen Allah su ci kuma su zai samu ka Allah ce ba wanda cetonsa zai amfani ga wani illa man azina da ku ko wanda Allah ya mar izini ya ce kan wanda Allah ya mar izini ya ce yi ceto to wannan ceton zai amfani kowa ka gani hatta ya za ku biya an kulubiyan har yayin da aka yayi an kulubiyan wato razana daga zukatansu bi izini fiya idan Allah ya ce da masu daraja ku tashi ku ceto to sun daina jin tsoron kansu kuma kenan domin rana tahir kiyama kowa da kowa cikin tsoro da annabawa da wanzanni da sahabbai da malamai da muminai da kowa na tahir kiyama gani ki ba zai tsira ba sai yayin da Allah ya ware waɗansu waɗansu yace su ma su je su ciki waɗansu su su kan sun tabbata tun da an ce yace to to ka san kai ma ka tsira kenan qalu ma ba qala rabbukum sai sashe su rika faɗa ga sashe dan neman faranta rai ma ba qala rabbukum fiha me ubangiji ko ya faɗa cikin ceton nan qalul haqq sai su ubangiji ya faɗi gaskiya kada azina fiha ya mana izini mai ceto wa huwa al-ali ubangiji shine madaukaki fauka khalqihi sama da dukkan halittarsa bil qari da rinjayi al kabir Allah shine mai girma da azima girman iko ba girman jiki ba wato a magana ce sannan an ce Allah shafata ita ce to ranar tashar kiyama wani ya ceto wani la ta kunu ba ta kasancewa min haula il ma'budina min dunillahi ka gani waɗanda suka bautawa wani Allah ba Allah ba ba za su samu ceci wani ba من الملائكة والأنبياء والأسلام إلا أن يزل الله للملائكة والأنبياء في شفاعته هذا مين ما أكبر wai wanda kuka bauta wa din ba Allah ba shin mala'ika ne ko ku annabi ne ko ku gunki ne to in da su kuka bauta wa rasa alƙiyama ba zai muku magani ba bautar ba kuma zai cece ku ba kaga domin akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar annabawa akwai kuma masu bautar gumaka dama bauta iri iri mutane su kaga akwai waɗanda suke bauta wa duwatsu da itatuwa da sassaƙe sassaƙe waɗanda su ne a sanamu su ne masu bautar gunki akwai waɗanda suke bauta wa annabi isa suka ce shi allah ne ku kaga masu bautar annabawa kenan sun ce annabi isa allah ne zai fice su nan sama wanda isa shi ma ta kansa yake ran kayan kiyama ta gani ubangiji ya ce ba za su ba akwai waɗanda suka ce kuma almala'ikatu banatullahi mala'iku ƴaƴa mata ne amma kuma ƴaƴan Allah ne to duk waɗannan Allah yake ba za su yi ceto ba ran tasir alƙiyama masu wannan irin bautar da waɗanda aka bauta ba ba zai ci ku cece su ba illa an yi zalla Allahu lil mala'ikati wal anbiya'i sai yayin da Allah ya izini ga mala'iku da annabatu shafa'ati yace ku tashi ku ceto da gairin ku fari to annabawa mala'ikun nan za su ceto amma ba za su ceci kafiri ba sai musulmi wanda ya sallah wa amma kufaru amma su kafiran nan fala shafa'ata fihim ba shi ko cikin su ba kafirin da za a ci karan tashin kiyama da qaulihi ta'ala yin fadar Allah cikin alqur'ani in turun da zina zalamu wa azwa da ma kanu abudu min dun la fa biyu la sa yabdi eh ku ka gani Allah shi yin to lokacin da sauran ko sai mu ƙara ko aya biyu
يعلمون سماوات الأرض لله وإن آيات الألام نحن في بلد
Ubangiji ya ce ka gaya musu ka ce man yarzuqukum shin da kuka ki bauta wa Allah kuka ki bin umarnin Allah kuke ta saba Allah dare da rana in tambaye ku wa yake arzuta ku min samawati daga cikin samman nan bidin matsari da ruwa wa yake muku ruwa ne bayan Allah wal arali ayi da ita idan su sun gana akan wannan tambaya ba za su ba ka amsa ba ka ce qul Allah Allah ne mai ruwa Allah ne mai tsiro da abin da aka shuka wa illa da mu musulmi da mu masu yarda da Allah ɗin au iyaku ko ko ku ne hadil fariqan cikin jama'a biyu nan da mu da su Allahu akbar ma'ana hudan wanne ne akan shirya ne da mu da muka yarda da Allah da alqur'ani da ku da kuka ki yarda da alqur'ani nan wa fi dalalin mubin ko ko waye a cikin fata ne wanda yake a sarri kowa zai gane shi Allahu akbar wato an ce zancen wannan da aka ce wato za su rika faranta rai su waɗanda za a cuta din nan ma wa abin da ya alal qulubi minan muhabata ya ta za za bal faza'u domin yayin da aka tafi alkiyama kowane mutum malam yana cikin tsoro yana ganin lallai nan ba zai tsira ba saboda irin tashin hankalin da yake gurin idan ubangiji ya kafa gadan nan nasa na sarauta gadan al'arshi Allah zai kafa shi idan ya kafa gadan malam gadan ya bayyana ubangiji yana yana nan a kusa da gadan mu ubangiji ba zama a kan gadan yayin nan malam a kawo aljanna dama da gadan al'arshi a kawo ta hagun da gadan al'arshi ga kuma jama'a tun daga annabi adamu malam suna nan a gurin ga mala'iku jimla su ga aljanu ga dabbobi ga kwari Allah zai hukunci kuma nan malam kowane mahadisi ganin yake wai na ba ta annabawa sa'ala ba ruwan ba na sai ji waɗansu na tambayar waɗansu wakilan mu duniya ko kwanan duniya wai a yi doma wa rada anan nabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da yaso izo daga hadisin annabi annallaha ta'ala ubangiji madauki za a rada an yi hadi amrin in Allah ya nufin zai aiko da wani lamari wa ta kallama bil wahyi ya zantar da malaika da wahayi cewa ka je ka kaza a duniya aka zace samawati wal ardu minhu radfatan aw idatan shadidatan khawfan min Allah ta'ala Allahu akbar ka ji yayin da ubangiji ya shirya wahayi ya kira mala'ikan da zai aiko da wahayi in amari ne ya ce ka je ka ce da annabi na ya ce a yi kaza a yi kaza ko a bar kaza a bar kaza a mutanen gari kaza da suka yi laifi kaza mala'ika ka je kai musu azaba iri kaza yayin da Allah ya faɗi wannan yana faɗa mala'ikan sammai sai su ji wannan magana ƙasa ma sai su ji wannan magana malam ƙasa ta soma rawa jikinta na rawa rawar gaske saboda tsoron Allah tana cewa ita ma ko zuwa gaba za a ce a mata irin wannan azabar ko ka za a ɗora mata aiki mai nauyi irin wannan aikin Allahu akbar fa za sami'a ahlu samawati zalika eh wato aka ce yayin da mutanen sama kamar mala'iku ahalin mala'ikun da suke samman nan gaba ɗaya suka ji wannan abu sai ku sai su so ne gaba ɗaya malam su faɗi don tsoron abin da Allah ya faɗa a zo a faɗa a duniya cewa ai kaza din nan ko a bar kaza ko a saukar da azaba harru sujjadan wajib mala'ikatiha duk mala'ikun da suke sama sai sun faɗi saboda aikin da za a aiko duniya qala rabbuna ya jibrilu sai sai ubangiji ya jibrilu ba ya qulu jibrilu qala al-haqq ma za qala rabbuna su mala'ikun ne za su tambaya na sama sai jibrilu mun ji ubangiji ya ce yana yana yi maka wahayi ne ne ubangijin ne ya faɗa sai jibrilu ya ce qala al ubangiji ya faɗi gaskiya huwa al-aliyyul kabir ubangiji shine mai ɗaukaka da girma qala fa yaqulu kullum sauran su duk gaba ɗaya sai su ce qala al huwa al-aliyyul kabir kama qala jibrilu kamar da jibrilu shi ma faɗa jibrilu bil wahyi sannan malaka jibrilu ya tafi da aikan nan ya su amarahu Allah ta'ala inda Allah ya wa ibn Abbas ya zo ga Abdullahi dan Abbas sahabin nan na Annabi kala yace kana li kulli qabilatin min al-jinn maqadin min as-sama'i wato akwai wani mazauni daga dukkan kabila aljanu a sama ya sami una min ruwaya nan suke zauna su sato wayi wa kana idza nazala wayi yayin da wayi ya sauka sami alahu sautun sai su ji wata murya ta imrarin sarsalati ala safwani kamar yadda za ka ja karfe akan dutse haka za su ji kamar a ka sarka ana ja akan dutse haka aljanu suke bai wayo in ana faɗa fala yanzu ala li sama'in wannan wayi ba zai sauka ga wannan ta sama ta ɗaya zuwa ta sama ta biyu tun daga sama ta bakwai in mala'ika ya zo sama ta ɗaya wato ta shida suka tambaye shi ya faɗa mala'ikan sai sai sai ne gaba ɗaya don tsoron wannan abin in ya zo na biyu kuma suka tambaye shi shi ma ya faɗa malam sai su ma su so mai gaba ɗaya don tsoron amma ta ga mutane sun an gaya musu ba abin da yake samu mutum duk abin da za a ce Allah ya ce in kai kaza za a yi ma kaza ka gama faɗa ka ko jikin ka ko rawa ba zai gaban ƙarfin hali Allahu akbar shi ne ubangiji yake cewa zuciyar kafirai wato cikin waɗansu mutane ji Allah yace munafikai da kafirai zuciyar ta fi dutse sauri domin dutse akwai wanda tukulowa ta cikinsa amma zuciyar kafiri ba inda imani zai shiga za ta yi wa'azi ɗari ba guda uku bari iya shiga ba ko guda ɗaya ma Allah shi ne eh ya akbar eh annan Muhammad ka gaya musu la tu'aluna amma ajramna kada ku rika tambaya wato laifin da muke ba ruwan ku da laifin mu ku kafirai kar ku binciki lamarin mu wala lisalu ma ta'maluna kuma ba za mu tambaye ku me kuke aikatawa ba ya na bari ula minkum dan mu ba ruwan mu da su saboda haka mu ma ku kyale mu addinin mu to me kuke
وما جاء ربنا في الأرض بيننا بالنار والمدام ko ka ce musu jama'a bayan na ubangijinmu na tarawa tsakaninmu zai tara mu da mu da su gaba daya yau malkiya masu ranar tsayawa za a haɗa kafirai da musulmi gaba daya a matsayi guda daya sun ma yafta ubayna na sannan ubangiji zai hukunci tsakanin da haƙi da gaskiya kawai da kuma muhikilan jannata wal mubtilina nara wanda ya cancanta ya bi Allah ya mutu da imani a kai shi aljanna wanda kuma ya cancanta ya dinga saban Allah har zamanin mutuwa ta shi kuma kai shi sa wal fatahu Allah shine zane hukunci al'alim masani da yadda ake hukuncin wato ya iya hukuncin kuma ya san hukuncin ka san iya hukunci daban sanin hukunci daban akwai wanda ya iya hukunci amma bai san hukuncin ba ka gani wato kamar nasara kenan yanzu kamar irin littattafan da nasara yake rubuta mana din nan waɗanda ba Allah ne ya saukar da su ba to waɗannan su ne iya hukunci ba sanin hukunci wanda ko yake hukunci da abin da Allah yake ya san hukunci kuma ya iya hukunci ubangiji shi ne ganin hukunci shi ne kuma ya san hukunci akbar Allah shi ne mu sai ne ta kuma وأما الذين أنعت بهم بعض الله والله العزيز الحكيم Wani ka gaya musu ya Muhammadu ta ce a runi ku sanar da liman allazina alaqatun bi shiraka waɗanda suke rusar da su abokan tarayya ga ubangiji shi da da cikin bauta kalla ubangiji yace rada Allah mu tsawatarwa gare su ani tiqari sharikin lahu da kudirewa su cewa ara ba ɗaya bane akwai wani Allah ma banda wannan Allah suna bauta mar Allah yace an tsawatar da su kar su ƙara cewa Allah biyu Allah ɗaya ne bal yadda lamarin yake huwa Allah shine Allah guda ɗaya al-aziz wanda yake mulin jari akan dukkan lamarinsa al-hakim Allah wanda yake guda cikin da biyu khalqihi cikin gaggata lamarinsa mutarsa wala yakun lahu sharikun fi mulki tunda kuwa shi masani ne shi mulin jari ne shi gwani ne cikin gyara lamarin halitta ai kaga baya neman abokin tarayya cikin sarautarsa dama dalilin da ake tarayya a sarauta ai saboda mutum ɗaya ba zai iya gyara lamarin bane in ka ce shine shugaban ku to shugaba ne ba ya da mataimakin komai ya shugaba zai iya zartar da dukkan lamarin da yake kasarsa gaba shi tsaya ai ba zai iya ba domin lamarin akwai wani a garin da yake akwai wani a wani garin akwai wani a wani ƙauyen akwai wani a cikin daji akwai wani wanda yake da daddare wani da rana aiki akwai wani da daji shafa wani gona wani ita da sunan dai lamarin iri iri shugaba zai iya shi ɗaya ne to ashe saboda kasashe ne saboda haka dole ya nada wannan ya rike wannan bangare wannan ya rike wannan bangare dole ya nan nada ya nada su taimake shi ba zai iya ba ajibi ne to ashe shi Allah tun da yake zai iya me yasa kuma za a ce sai ya nemi wani mutum zai iya shi ta menene ya ɓaci cikin lamarin mu wanda za ka duba ka ce Allah ya kasa babu shi me ya aka kasa da shi akwai abinci akwai abin sha kowa na da lafiya kowa kuma gashi da rai sai wanda Allah ya tauye man lafiya domin ya baki wani lada a lafiya domin idan ka ga mutum Allah ya tauye mar wata lafiya ko aka yi mar ido daya ko ya zama kahu ko ya zama gungu ko ya zama kuturu ko ya zama dai mai wata halitta daban wacce ba irin ta kowa yake da ita ba to wannan bala'i da aka dora mar Allah na nufin ya nauya ya masa lada in ya je lahira hisabi ko ba za a yi mar ba da kuturu da makaho da gugu ka gani da waɗanda irin waɗannan da ubangiji yake da mahaukata waɗannan idan an je lahira ba za a yi musu hisabi ba sai dai su tafi aljanna kawai da aka ba yanzu idan da makaho a nan ko kutu zai ce mun ji daɗin ba ku ji daɗi ba idan dai ka taɓa zagin wani in ka je sai an fitar mar da zaginsa in ka taɓa ce kwaban wani sai Allah ya fitar ya biya shi ashe misabin da ba za a yi muku ba saboda bala'in nan idan kun bi Allah ba kwa saban Allah ga tuba ga istighfar ga ibada to nan ne Allah zai zai biya wannan bashi da kuka ci na mutane amma wajen nasa kuma yake na yafi muku nan aka samu lafiya amma makaho in dai zai je ya taba kayan wani ko ya zina ko ya zagi wani wani hasada ko ya ƙarya ko ya ci amana to yadda za a ba kowa ya haka za a ba shi saboda haka ba kowane makaho yake samun wannan falalar ba kowane kuturu zai samu wannan falalar ba wani kuturin ma zai gama kuturtarsa a duniya tsaf in ya je lahira kuma a kai shi wutar awuya ma ba ma jahannama domin ya saba Allah in ya ki sallah yana zuwa yana ta shegantaka ka ta waɗansu aka ciki wani makaho kuma ga bala'in makarta da Allah ya ɗora mara da kuma shegantaka wannan banda zunubi ba abin da zai samu ran tahir kiyama amma idan bala'in da Allah ya ɗora mara ya haƙura ya zauna yana bauta Allah sai neman abincinsa ba shigantaka ba cin kayan wani ba ƙarya ba ya jira ba ya komai illa ibada da neman abinci wallahi waɗannan muƙamai ta ranar tashin kiyama ba duka mumini zai samu gurin ba ahlul musibat kenan eh sai ne tafi
وهذا الوعد إلا كافة للناس وجندا ونذيرا
ubi ya ya muhammadu ban aiko ka duniya ba sai ga baki ɗaya ga mutane duk gaba ɗayansu saɓanin wato waɗansu annabawan waɗansu annabawan ba ga kowa ka aike su bakin mutanen sa ake amma annabi yake duk gaba ɗaya na aike su ga ɗan adam dukkan ka an ce ma ba mutane kaɗai ba annabi kowane abu domin ka ga yawo aljanu wa'azi sun sun musulunta ashe annabin manzon aljanu ne ma Allahu akbar bashiran mubashiran lil mu'minin bil jannati Allah yake na aiko ka bishara ne kai albishir ga mu'minai in sun ba Allah ka ce za a ba su aljanna gobe lafiya wa nadiran na aiko ka munjiran lil kafirin bil azabi ka zama mai yin gargadi ga kafirai da cewa in sun mutu akan kafircin nan ba su tuba ba za a yi musu azaba lahira جنات العالم غير الموت
sai da yawa yawan mutane waɗanda suka kafirce na maka da na waɗansu gari na alamu na zalika ba su san annabi a manzannin kowa da kowa ba ne wato abinda ba a so ga bawan Allah a ce mutum yana saurayi ya yi sabo kai ne kake ɗan shekara goma sha biyar kana saban Allah ka saure kana saban Allah ishirin da biyar kana saban Allah talatin kana saban Allah da biyar kana saban Allah har arba'in har kuma tun kana ganin haɓaka ba kaushi kaushi kin kaushin gashi har gashin ya fito yana baki kin har ya sauya su da fari kana gaban karta dan uwana yanzu za ka fi gani abin da baka yi ba tun daga shekara goma sha biyar sai ka shekara arba'in kana zina shekara arba'in kana gidan kallon dambe ko gidan kallon kokawa ko kana sulman bayan ka shekara arba'in washe kai ba za ka shiri ba kenan ai ran da mutum aka ce ya kai shekara arba'in to in zai kirki za a ga alama in ba zai kirki ba za a ga alama wato abin da ake gudu da wanda ya shekara arba'in in bai daina saɓon Allah ba to ana tsora ce ma ku tumani sai dai tuba idan mutum ya tuba kam ko da gobe zai mutu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi ubangiji yace ubangiji yanzu a cikin al'umma ta idan ya rage wa bawanka saura shekara ɗaya zai mutu amma bawan nan yana aikin sabo ko yana shan giya ko yana tata ko yana zina ko yana ƙarya ko yana luwaɗi ko yana annamimanci ko wasada dukkan dai aikin ka bayra yana yi to amma sai ya rage saura shekara ɗaya tak mutuwarsa ta zo to ubangiji wannan bawa naka in ya tuba za ka yi tubarsa ubangiji yake zan karɓa yace to ubangiji in ko saura wata ɗaya zai mutu ya tuba za ka karɓa yace zan karɓa yace to ubangiji in sauran kwana ɗaya zai mutu in ya tuba za a karɓa yake zan karɓa yace to ubangiji in sauran awa ɗaya zai mutu in ya tuba za ka karɓa yake zan karɓa yace to ubangiji idan ya zama kuma yayin da ya tuban a zuciyarsa ya niyya amma kuma ga malamin kaminsa ya bata sai ya tuna tuban ya tuba Allah za a karɓa yake zan karɓa eh ubangiji yana karɓar tuba- tuban bawansa a tayi gargira har hankalin sai bata kuma amma ai kaga dai abu bai kyau ba mutum na musulmi a ce ya gama zamaninsa a cikin aikin sako sai ran mutuwa ya tuba ai kaga an karɓi ta ibada da zai samu falalarta ba kuma an karɓi tuban to ba shi kuma da je ibada ba domin lokacin da yake a ɗan wato kaga ibada duk shi ta ake yayin da ya tuba an karɓi tuban to kuma yayin ba shi da ibada domin ta baya da yake duk rushashiya ce alal misali manzo Allah yace idan ka ɗauki wato giya ka tsoma wala daga lokacin ka rika kirgawa da ranar zuwa kwana arba'in hamsa salawatinka da azuminka da wutarka da sadakarka da zumuncinka da zuwa jin yan uwa da jana'iza da kyakkyawan magana da karatun da kake kwana arba'in lada kwaya ɗaya babu ko to ba lada kwana arba'in cin ya mutu kuma ya mutu kafiri a tsakanin kwana arba'in ɗin ka gani dan manzo Allah rabbi fa abidul wasani fashayin giya da mai bautar dutse da mai bautar itace da mai bautar wata halitta ba Allah ba duk daidai suke haka manzo Allah yake sharibu da khamri ko ka abidul wasani Allah ya kiyaye to yanzu shikenan aka ce kwana 40 ba ta da ibada to kai kwana yau ka sha ba san 40 din ba ma ka saki sha ba san 40 ba ka kuma sha wani ma in ya sha yau da safe ba zai haƙura sai ji ba goma sai ga ƙasan wata kullum zai sha to yaushe ba da ina ibada ta kuma aka ce a ya rasulullah ya kace in mutum ya sallah ya ibada kowace iri ya sha giya kwana arba'in Allah bai karba ba to ya daina kenan ya rasulullah ya daina sallah ko ko ya daina kowane alheri tunda yana shan giya manzo Allah yake a kare daina to da yaya ne ba a gane giyan nan ta ta hana kuma ubangiji ya bashi wannan ladan wannan aiki karba yake manzo Allah yake to na'am yadda lamarin yake idan mutum ya ce shi musulmi ne yana zagin kafiri ma misali ka haka mutanen mu suke wajen mutum yana sallah ga shi yana shan giya sai ka ja yana zagin Allah shi musulmi to me raba ka da shi giya yake sha ka sha giya zina yake kai zinar satan yake kai satan to menene kuma ayoyin alqur'ani su suka zo da hannun wannan duk ka karyata ai kafircin dama dalilin kafircin kareta alkur'ani ba shi ne kafirci ba to manzo Allah yace idan mutum ya kurbi giya ta je cikin sa daga ran da ta je din a rika in yayi sallah a rubuta ladan in yayi sadaka a rubuta ladan in yayi kyauta a rubuta ladan in yayi je zumunci a rubuta jana'iza a rubuta duk abin da yayi na alheri a rika rubuta ladan a rika rubutawa to idan aka kirga na kwana 40 ladan da aka bashi na aikin alheri in aka ɗora a sikeli aka ga nauyin da ladan nan ya ɗauka na aikinsa na kwana arba'in in aka ɗauko zunubin kurɓar giya ɗaya na aka ɗora a sikeli shi ya danne abin ladan da ya samu na kwana arba'in ɗin washe ka ga babu kenan Allah kiyaye mu kuma sannan mashayin giya in yana shan giya shi ɗan kuma yana nan luwaɗi da ka ga mashayin giya yake nishaɗi in ya sha ya faɗa abin da ya ga dama ya ji daɗi a ransa kuma to shi ɗan yake luwaɗi da shi Allah kiyaye mu saboda haka jama'a mai kokari kar mutum ya zama sai yayin da ya kusa mutuwa sannan zai tuba yana musulmi bambancin musulmi da kafiri kenan kafiri shine ko da yake kala ɗari in ya imani ya karma shahada in ya mutu Allah zai sa shi aljanna ba da binciken komai ba amma kai musulmi in dai ka sake bayan ka san komai Allah ya ni'imta ka da musulunci sannan ka dinga saba masa to hakika idan dai ka saba Allah ka ce ka tuba Allah zai karbi tuban amma aikin kuma sai an caji to Allah ya yi eh to jama'a to mu wala kina karna to jama'a alhamdulillah zamu addu'a nan ko kuma Allah kai
يقولون أجابنا من كنتم صادقين za ka ji ubangiji ya ce kafirai na cewa yaushe ne alkawarin da ake cewa za a yi na azaba ga wanda ya saba wa Allah har yanzu gashi muna sabo da daddare muna sabo da rana duk abin da Allah ya ce kar ai muna yi abin da Allah ya ce kuma mu yi mun ki in ji kafiran to kuma ya ce zai mana azaba saboda wannan yaushe za azaban ne in kuntum sadiqina ku waɗanda kuke yin wa'azin nan in dai kuna da gaskiya cikin cewa akwai azaba ga wanda ya saba Allah kafirai suke tambayar manzannin da aka aiko musu to
قل لكم أديان لا تذكرون عن سبيل ولا تذكرون qul lil ladzina kafaru ka faɗa ga waɗanda suka kafirce wa alqur'ani ka ce musu la kulli adi yawmin akwai alƙawari na wata rana wadda Allah ya alƙawarta ta la tasafuna an sa'atan ba za ku jinkirta wannan sa'ar ko da misalin minti ɗaya ba in ka zo ubangiji ya ce dole ne mutum abin da yake yi ya bari ya mutu ko kuma a halin da yake ciki duka in alƙawarin azabar ya zo ta same shi ko a zaune ko a kwance ko a tafe ko yana cin abinci ko yana da lafiya ko baya da lafiya manzo Allah ya gaya musu cewa alƙawarin azabar sai ya zo za a yi musu amma in ya zo ba za a jinkirta musu ba wala tasaqimuna alaihi ba za ku gabata kan wannan alƙawarin tun bai zo ba kuma dan kuna yin banka ma Allah ba zai ka azabar ba sai alƙawarin yayi ran da Allah yake tukuna wato abinda kuka yin na rana kaza zai muku azaba da za ku ninka sabai sau dubu Allah na kallon ku amma faran da wannan alƙawarin ya zo wato huwa yawmal qiyamati shine ranar tashin alƙiyama azaban nan in ta samu kafirai masu musu da alqur'ani ubangiji yake ba zai yayi musu ba Allah ya kiyaye mu
قال الذي أظهروا لم يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض يقولون يقول الذين كفروا الذين كفروا لولا أنتم لتؤمنون
wato za ka ji ji ubangiji yake gaya mana za ka ji kafirai na cewa kafiran maka da waɗansu kafirai suna faɗa lan nuna bi hazal qur'ani ku ce mu ba za mu imani da wannan alqur'anin ba duk abin da dokarsa ta zo a cikin alqur'ani ban yarda da shi ba wato nahayin Allah cewa kar ai kaza kada ai zina kar ai kyata kar a shagiya kar ai annalimanci kada ai hasada kar ai ƙarya kar ai rada kada a ci amana irin waɗannan abubuwan duka da alqur'ani yake kar ai suka ce ban yarda ba sai mun yi abin da yake ayi kuma shine sha'anin farilla da sunna da mustahabbai da bin shari'o'insa abin da yake ayi kaza ayi kaza suka ce duk ba za mu yadda ba don ma yadda da alqur'anin bari abin da yazo da shi ba ma alqur'anin kawai ba wala bil ladzi baina yadayhi har abin ma da yake gaba alqur'ani ba za mu yadda da shi ba wato shine ya ka tawrat wal injil kamar a taura da injila suka ce kuma ba su yarda da su ba a dalai ne alal bashi domin a taura da injila kuma sun zo da labarin tashin alkiyama cewa dukkan wanda ya zo duniyar nan kuma zai koma ga ubangiji in ya je za a yi sabi za a auna aiki za a ƙetare siraɗi ɗan wata za a shi wuta ɗan aljanna za shi aljanna kafirai suka ce to san ma alqur'ani ban yadda da shi balle kuma abin da alqur'ani ya zo da shi ban yadda ma da abin da yake gaban alqur'ani ba su ne a taura da injila ka gani sababu zalika dalilin da waɗannan kafirai suka faɗa haka anna ahlal kitabi yahudawa da nasara suka ce qalu lahum inna sifata muhammadin fi kutubina suka ce lallai mu mun shaida an yahudu da nasara mun tabbatar a cikin attaura da linjila akwai sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa annabin nan balarabi ne kuma a cikin larabawa zai fita da kabilan qurayshawa sannan kuma a mata ana za a haife shi sannan inda zai tafi aljanna daga nan Allah zai karɓi ransa Madina to mun gani a cikin attaura da linjila sannan an gaya mana shi balaraban nan wato dukkan abin da Allah ya halitta ba kyakkyawan mutum kamar sa suka ce mun ga haka a taura da injila dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce annabi Yusufa da ake cewa ba mai kyau kamar na Yusufa to sawunsa kamar misalin rabin can annabi aka tsaga aka ba Yusufa rabi rabin can annabi ne aka raba biyu sai Allah ya ba Yusufa rabi gaba ɗaya guda biyu kuma ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce to wannan abu kuma ga kamar misalin tunani na baya-baya wato in mutum ya tuna zai ce to yaya kuwa ga annabi yusufa mata sun gan shi sun dinga yanke hannunsu saboda farin jininsa saboda kwarjininsa saboda tsananin son da suke masa ga annabi ku ba a taɓa ganin wata mace ta fitini saboda shi ko ta ce tana hankalinta ya ɓata don sansa ko ta haifi wani zuba ya yusuf ko haka annabi kuma ba a gani haka ba gashi ko an ce can annabi guda ne na Yusuf kuma rabin na annabi wanda ita da bakin iya haka abinda za a ba shi bayani shi ne ya kwatanta rana da wata yadda suke ka gani kaga rana ba a cewa wata ya fi ta haske saboda shi wata kaga za ka iya kallon sa yadda kake so ka kare masa kallon hasken amma rana ba ka da ikon ka kare masa kallon haske haka irin can annabi yake da can yusufa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba malukin da zai iya zuba mar ido hudu ya kare masa kallo inda duk kuka kai da sabo da annabi dama iya kallon ka da shi da kakan da sai dole sai ko da kai ba ka iya kare masa kallo domin ubangiji ya samar wani gashi a idanunsa guda biyun nan duk kowane ido akwai akwai gashin a gidan sama akwai a gidan ƙasa to gashin suna ba da haske tar tar haka ga da ka duba sai da kai mutu dole sai ka sunfu da kai ƙasa haka irin sifar manzo Allah take irin sifar sa kenan wacce ubangiji yace ya ga wa Yahuda da Nasara suka ce da mutanen Makka to yaya wannan annabi gashi an aiko shi a cikin ku ya ba ku ba da gaskiya da shi ba gashi ko mun ga tabbata a cikin ataura da linjila mu cewa shi ba dogo bane wanda ya kere kowa har tsawon ya nuni shi ba gajere ne wanda ya zama wada ba sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana da idanu manya manya a cikin idanun farin idanun ya kai mutukar fari bakin kuma ya kai mutukar baki sannan yana da dogon mamaki wacce ko bai kai ba sannan salatar shi wacce da ta rubuta shi ba ita ta da ke girma da gaske ba yana da haƙora a tsakanin haƙoran akwai wushiriya tsakanin haƙoran sa na sama da na ƙasa ko ina akwai wushiriya wanda wushiriyar ita ce ake gane annabi na farin ciki yayin da aka ga ya buɗe bakin sa har wushiriyar ta sama da ta ƙasa ta bayyana sai a ce annabi na farin ciki saboda baya dariya sannan mazala yana da gashi wanda gashin nasa aka ce daga baya da ya tayo sai da ya kai har wajen kafaɗarsa sannan da ya kama daga kan nononsa sai da ya haɗa kuma da marasa gargatan kenan domin ranar da aka tona ramin hindaku wanda za a yi yakin nan da yakin hazab wanda mutanen madina da na gadatan da sauran mutanen kuma maka suka ɗi za su yaki annabi ɗin nan to wannan a tona wannan ramin ana aka gane irin wannan gashin mazala ya tuɓe daga shi wato sai gajeren gajeren kamar gajeren wando amma a yayin ba gajeren wando kwarjalle kamar yadda kuke ganin laraba maka in za su aiki din nan suna ɗaura wani gani to duk al'adar balarabe komai darajar sa zai ɗaura wannan kwarjallan to maza Allah ya ɗaura wannan ya shaɗa mara kuma sannan ya je ya tsaya a cikin wannan wannan ramin ana tone shi ma yana tone aka ce daga kirjinsa har zuwa cibiyar tasa sai da suke busu busu da ƙasa saboda tunan wannan ramin dan a tunaci addinin islama ya ci gaba saboda haka yanzu ba ka da wani girman da ba za ka miƙe ka sa ƙarfin ka ka taimaki addinin musulunci ba ba ka da wannan irin daraja bakin darajar mutum cewa ni babban malami ne to ya kokari ya zage dantse ya taimaka wa wannan addini ya ci gaba ni babban atadiri ne ka zage dantse ka taimaki addinin musulunci ya gaba ni mai sarauta ne ka zage dantse cikin mulkin ka taimaka addinin islama ya gaba ka gama zana da kansa ya tuɓe duk duniya ba ne in mulki ne ba ka masa in kuɗi ne ba ka masa in ilimi ne ba ka masa domin ubangiji ya ce zai mayar masa da duk dutsen madina da na maka ka duba ka ga irin duwatsun da suke in ka fita daga maka har madina dutse ne fa ba inda za ka wuce ba dutse har ka je can amma Allah ya ce a gaya annabi in yana bukatar dutsen nan duk ya zama dinari gaba ɗayansa sannan inda duk annabi za shi kuma dutsen ya rika jiya yana bin sa ba wai a ce dinaran gashi ya zama dinari a ya zauna inda yake bayo ashe bai biya bukata ba kenan ubangiji ya ce inda duk ka sa gaba dutsen zai bi ka wato zaman sa kuma dinari ne gaba ɗayansa in kana so sai ka bantara sai abin da ka ga dama ya rasulullahi malaka jibril ya ga mar manzo Allah ya shiru yace to jibril wannan duniya ba gari ne na zama ba idan an mai da duwatsun nan sun zama dinari ni bakin kwanaki na suka kare in na tafi aljanna mutanen da za zo al'umma a bayana suka samu wannan zuciya ba za su bauta Allah ba kuma to da haka manzo Allah yake a bari sai na zo lahira tukuna kun gani haka ake a zage dantse a taimaki addinin islama to ina sanar manzo Allah dai yahuda da nasara suka ga mutanen maka suka ce mun gani a cikin littattafan mu falamma ta'aluhum yayin da suka tambaye su wa wafaqa ma qala ya dace da abin da ya faɗa ahlul kitab wato abin da yahudu da nasara suka faɗa sai dace da abin da annabi yake faɗa kuma alqur'ani saboda haka sai suka ce to da alqur'anin da a taurar da take gaban alkur'anin tun da zancen su yayi daidai sun ce annabi gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne to lan mumina ba za mu ba da gaskiya da su ba Allahu akbar me yasa haka li karihim wato saboda musun da suke da annabi da alqur'anin ba su yarda ba saboda haka qala ta'ala fihim sai ubangiji ya faɗa cikin lamarin waɗannan masu musu da alqur'ani yace wala tara mu- ya muhammadu da za ka gani ya muhammadu izi zalimuna yayin da kafirai mawqubuna suke ababan tsayarwa inda rabbihim nan ga ubangijinsu ana musu hisabi ga su an kawo kafirai malam an tare su domin da azalimi da kafiri sunan su daya dan ubangiji ya faɗa cikin can inda yake cewa wal kafiruna to hum zalimuna kafiri wato su kafirai su ne azalimai domin wanda ka ga ya shirka da zalunci a bayan ƙasa to wannan mutum ko da yana sallah kuma a zaman kafiri yake amfanin sallarsa kawai in ya mutu musulmi sai masa sallah amma in ya je lahira kuma cikin kafiri zai tashi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce az-zulmu zulmatu az-zulmu zulmatu zalunci duhu ne idan mutum ya shiga duhu kuwa ai kaga ya halaka Allah ya kiyaye mu da zalunci to shine Allah ya ce Muhammadu da za ka ga sanda zan wa azaliman hisabi in tsaye da su gaban zafi na su tsaya yarju babu mu ila ba'din da qaula sashe na juyar da amsan magana da sashen sa yaqulu allazina tubihu waɗanda aka raunanar da su suka ba nan duniya lillazina takbaru suna faɗa ga waɗanda suka yi girman kai shugabannin wato kaji mabiya suna yin musu da shugabanninsu a to kowa ya ga ya waye zai ansa laifinsa a gaban Allah ake hukuncin wanda yake hukunci da gaskiya Allahu akbar ka gani wato su ƙananan sai su ce su ga waɗannan ma- shugabannin su ce laula antum ba don ku manya-manyan nan sadattu muna alal imani kuka tare mu kuka nan ba da gaskiya da Allah da alqur'ani ba na kunna mu'minina wallahi da mun ga mu'mini a duniya ku ne kuka tsare mu idan ana karatu za mu ku ta karatun ku kawo mana wani jin daɗi ku nuna mana dole ba za mu karatun ba idan ana wa'azi muka ce za mu je ku ce ai kaza kaza ku bata wa'azin to gashi ba mu san komai ba mu ba zuwa makaranta muka san alwalan mu da sallan mu ba mu ba mu san yadda ake tsanci da wankan janaba ba ba mu koya ma san mu wankan haila da wankan janaba ba ba mu koya mun sallah da alwala ba abinda muka sai biyu ku kawai har ma jiya kuke sa mu so muku kana musulmi wani mutum ne ce wani kaso mu kaso mu jiya ba ne ban Allah sa yi ya ce to da na ce ka so dan me ka kisowa ka ce ah to kana shugabana in na kisowa wulatan kanu za ka yi haka za ka ji an saboda haka jama'a duk mutum yadda ya so da daraja a gonka in dai ba ka ko musulmi ne ba ka shan giya to kar ka yadda ya ce ka shan ka so giya ko ya ce zo ka so giya ka ce ba za ni ba idan ya maka wata hanyar arziki yace zai kwace dan ka ki so wannan giyar ya kwace sai Allah ya baka wata kuma domin san da Allah zai halitta ka bai kira shi ya ce ga bawa na na danka hannunka ba ko kowane bawa daban Allah ya halitta shi arzikinsa kuma daban ba kuma zai cika ya bar duniya ba sai arzikinsa ya zo hannunsa hata mutum wato an ce da yake zaune da matansa da ƴaƴansa da barorinsa bakin kowane mutum ɗaya da yake hannunka to arzikin sa yake ci ba kai kake ci da shi ba lakin arzikin yana biyowa ta hannunka ka ba wannan mutumin amma arzikinsa ne domin inda arzikinsa ne yake ci da matarka a ce ran da ka sake ta to shi kenan ba za ta ƙara ci ko sha ba ko ka inda arzikinka ne yake ci da barorinka ko ƴaƴanka shi kenan in ka mutu kuma sai yawa ta kashe shi saboda haka manzo Allah yake kowane mutum kaga jama'a karkashin su to kowane mutum ɗaya a cikin su arzikin sa Allah yake ba shi da ya rubuta mar amma kuma yana gudano da shi ta hanyar wannan mutum saboda haka Allah yake to in ka gode Allah ka gode kuma wanda arzikin sa ya biyo ta hannun ta hanyar sa amma kun yace zo mu je mu saba Allah zo mu tafi Sulman wani dan kana yaran sa ko baran sa karkaji zo mu tafi gidan kallon giya ko gidan kallon rawa ko kallon dambe ko kallon kokawa dan kana yaran su yana mai gidanka ka ce Allah ya haramta wannan ba za mu ba in ya ce wato kun mai da musafirai ka ce a to ni ban ce ma kafiri ba amma wannan abu dai na ji an ce haramun ne amma kuma na imani in kana so sanuwan aiki zan ma amma wannan aiki ne ba zan yi ba in ya fushi ya kore ka to je ka ce da Allah ga abin da nabi ga abin da bawa kai mun Allah kai yadda za ka yi da gani in Allah bai canza ma abin da yake wannan ba rashin imani shi sa mutane suke yawo ba sai inda za su ba Allah ya kiyaye mu ku kaji mutum da za a yi ranta ya kiyama da manya manya waɗanda suke tura ƙananan ƙananan suna saba Allah su ce ba don kuka tsare mu ba mu kan ranmu na san bauta Allah kuka tsare mu ba mu zama mu ne ba su ma manya manyan sai su ce ne me kace قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا من زللناكم عن الجبال أنا إذا كنت
kaji manya manyan shugabannin da aka bi su aka saba wa Allah su ma sai su faɗa lil lazina turihu ga waɗanda aka raunana suka zama marasa ƙarfi ana nusadar nakum anil huda yanzu mu ne muka tsare ku muka ce karku shiyu ba da in ja'akum bayan ku ga shiriya ta zo garin ku alqur'ani na nan hadisin annabi na nan amma ku ce mu muka hana ku da Allah mu muka sa ku saban Allah ne yasa ku ku saba Allah din da muka sa ku me yasa ba ku tafi kun bi Allah ba ko da muka hana ku ai ba mu bane bal kuntum mujrimina ku dai dama can lalatattu ne kangararru fi anfusikum akan ku dama lalatattu ne haka ne kuwa wannan mutunta a gaban Allah ake yin sa kaga ƙananan sun ƙi manyan manyan ma sun ƙi ƙananan to me kace
وقال الذين اتبعوا للذين استكبروا لنولينهم في دارنا أم نخرج الله نسأل له أن لا أباد وأجروا الندامة لما رأوا الوغاد وجعلنا النظر في آناس الذين يتبعون فليس إلا ما كانوا يعملون allazina tudrihu waɗanda suka aka raunana da su su kuma wato ƙananan ƙananan sai su sake magana su ce su faɗa wa manyan manyan shugabannin lalata su ce bar makarun laili wannan heri irin yaudarar da kuke mana da daddare da rana ka gani in ta muruna na Allah kafira billahi wato yayin da kuke horon mu cewa kar mu bi Allah mu kafirce duk da abin da Allah ya ce wa naj'alu lahu andadan kuka ce mu sanya kishiyoyi ga Allah mu ce Allah ba ɗaya bane ku kuke gaya mana da daddare ku tara mu kuna gaya mana da rana ku tara mu kuna gaya mana Allahu akbar sai su taru a ce ga wani babba ya zauna shi yana da abin da zai sai giya malam ya sai giya kasan guda talakawa talakawan da suke cin abinci a karkarinsa malam duk su zo su taru a sha giya kaga da daddare kenan da rana kuma ya ɗebe su malam a tafi gidan kallo a ce yau ana dambe ko yau ana eh, tata zu kaza irin wata ake tambannan ka san da san wato da ubangiji ya haramta tata a zamanin da sai da aka daina da nasara ya karfi ya dawo da ita da ya dawo da ita tun ana yi a boye a boye kuma yanzu tata ga ta tallanta ake yi a tarho ana cewa to Allah fa ya hana tata tata haramun ce duk wanda yake da niyyar sakon Allah gobe ana yi a gu kaza yazo haka ake yawo ana zaga a gari wato Allah ya haramta tata ya ce kada ai tata dauɗa ce dan ce ku nisanci tata in ba ku daina tata ba za ku shiga aljanna ba haka Allah yake domin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم متهون؟ wannan duk maganar jiya da sati ce to shi ke nan sai ga wani musulmi wai za a bashi lada sai ya rika yawo ina to tun da Allah ya ce jiya haramun ce tun da Allah ya ce sata haramun ce gobe a zo a yi sata a guri kaza gobe a zo a sha giya a guri kaza gashi nan ana yawo ana fada Allah ya kiyaye mu to kuma musulunci me zai ce to irin waɗannan waɗanda suka sa su yi wannan abin su ne za su jayya da wa- da mai tallan da wanda yake a jiya tallan dan kasuwar kiyama da wanda ya kafa gurin kallon da wanda yake a zo a yi kallon gobe a gaban Allah za su rika jayayya wannan na cewa kai ne wannan na cewa kai ne dukkan su kuma Allah ya ce wa asarrun nadamata da manya manyan da ƙananan kowa ya ɓoye ya ɓoye da na sani a ransa yana kashi da mun sani da ban yi wannan abu ba ashe haka ne sakamakon sharrin nan da muka yi a duniya da mun sani da ban yi ba Allahu akbar yaushe za su yi wannan da na sani Allah ya ce la mara aula azaba yayin da suka ga azabar wuta da idan su domin a gaban Allah yake wannan jayayya suna musu da junansu Allah ko bai ce da su komai ba tukun yayin nan in suna wannan jayayya a hagun da al'arshi akwai wutar jahannama an ɗaure ta wutar ta jahannama an ce in za a kawo ta gurin akwai aljanna kuma a dama da al'arshi din a zamanin ga gadan